بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين sha ɗaya ga watan jimadal ula shekara ta dubu da dubu arba'in da bakwai wanda dai da biyu ga watan nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya kitabul tauhid babu ma ja anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin wannan babin da muka yi na ƙarshe babu babu mai babu shafa'a ko ko shi muka yi bana kashi wace wa wace innaka la tahdi man ahbabta afwan nan da yace salisa masalata uku wa hiya masalata al-kubra tace masala babba ma tafsir qawli shine fassara farin Allah ta'ala qul la ilaha illa Allah yake ce mashi amman nasa bi khilafi ma alaihi man yad'i al-ilm sabanin abinda wato ma'abuta ilimi suke akai wanda suke da'awan ilimi yanzu a duniya suke kai na wato ba sa ba da asalin ma'anar la ilaha illallah abin da ta cancanta ta bauta wannan abin da na manta ban faɗa a wancan lokacin ba daga cikin abin da suke ma'abuta ilimi a wancan lokacin Muhammad Abdullah suka zama suna yi banda ma cire ma'anar la ilaha illallah da asalin uluhiyya shine abin da ake magana na bauta to kuma sai su koma kuma suna cewa la ilaha illallah ma'anarsa shine la khaliqa illallah ko la la mujida illallah babu wani mai samarwa sai Allah an fahimci an fahimci abin da shi malam yake magana nan kaga wannan ai bata ma ma'anar ne bata ma'anar ne kamar da aka sani rububiyya da musulmai da wanda ba musulmai ba duka in ba wanda ke fadarare ba duk mun yi ittifaqi akan cewa in ya in ya tsuntuwa zai ce la Allah ya bani ba haka ke faɗa ba in Allah ya ba shi zai ce Allah ya bani Allah ya ba mu da Allah ya sa gidan an samu karuwa ya san waye bashi ba irin abin da su su su su fulfi sami kushina suka zo suka dinka kwamfala ba aba da geman ka kuma ka zo kana faɗan wasu wani magana wanda yake a fili yake wannan baya buƙatar wani bincike yana cewa wai wai tauhidul rububiyya shine asali in kana cewa shine asali saboda shine zai shiga zai shiga da kai zuwa ga tauhidul uluhiyya wala wani wata magana ce da ba ka ce wai tauhidul rububiyya shine asalin tauhidi ma babu wani tauhidi ba wani tauhidi rububiyya dan kaga kana faɗa da ayoyi da yawa dake zo cikin Qur'ani yana cewa alastu bi rabbikum yana cewa annabi Adam da shi da Hawwa da cikin abin da suka ce sun yi addu'a da lafazin rabb qala rabbana zalamna anfusana da haka duk wanda ya ce wai irin wannan tauhidi na rububiyya arna suna da shi to ma zai iya zama kafirta to kaji irin wannan ilzama ta ka shi yasa babu wanda yake bin ka'ida na ilimi ka'idoji na ilimi wajen kafirtawa irin ahli sunna shi baya ma kafirta mutane da ilzami sai dai kira abin ce wani kaza kafirci ne amma baya cewa kuma duk wanda ya kafiri ne duba gari yadda aƙidun nan na faira suka yawa kuma ya zama wannan kafirci ne kai tsaye amma ba ma cewa duk wanda ka ganshi a cikin yan fayar da duka kafirai ba a faɗa haka muna bambancewa tsakanin shi wannan magana ta kafirci ne da kuma shi wanda ya faɗa maganar hujjoji sun cika a kasa ko cika ba za ku ji muna yawan cewa hata idan safuta shirud wa tafatil mawani sai sharuɗin kafircin duka sun cika sai kuma wato wani uzuri ya kau ilimi ya kaure jahilci hankali ya hankalci abin da yake faɗa ya kore rafkana da sauran sharɗi da malamai ke kawowa to abin da zai baka mamaki shi yanzu shi yanzu ya ce wai saboda wai duk wani hujjin da yake faɗa shine alasu bi rabbikum ubangiji ya ce alasu bi rabbikum wai a tafiyar rububiyya suka faɗa adam qala rabbana a tafiyar rububiyya ne amma kuma ya manta a siyakin shedan ne da annabi annabi adam shi ma shedan bai ce rabbi ba a ya ce rabbi so kaga kaga tawhidin akwai arna ashe suna yi kenan tunda waye shugaban arna shedan saboda haka waɗannan abubuwan a kamar yadda muke hira da da injiniya na jin shekaran jiya ne e su waɗannan duniyoyi na shubuhi yanzu ba su da iyaka galibi duniya saboda kowa yanzu mutane ba sa iya gane ba gaskiya duk duk karin mutum zai idan iya ja ya fassara ko yaya ne idan yi mata ado to wani zai ga kaman ya ci gari shi ma ya kawo hujja galibi wasiyan ibn taymiya a nan tafi tafi amfani da yima ibn al-qayyim a cikin miftahu da sa'ada yake cewa kar ka mai da zuciyanka zuciyanka kamar soso kaga soso ai kusan soso da muke wanka da shi da ba na zamanin nan yanzu ba soso ne da da ake zuwa da bawon shi da waya a ce abin nan so in ka sa shi ai za ka gani ka sa shi a cikin wani dan kwatami za ka gani duk da cin ya dauka to in ka zama zuciyan kamar soso to duk wani shubha dauka za ta yi yace amma ka mai da zuciyanka kamar kwalba zuciyar ta tana cin kwalba ita kuma an yi silin a sama a kulle duk wani datti ne je to sai dai ta gefe ta gefe ta gefe ta gefe amma kai yanzu da shuban ta zo kana kana karanta daga ciki da gidan gilashi tunda tunda gidan gilashi ne da kai kai kana kallon shuban ka za ka gane ta amma kuma shuban ba ta isa shi kuma cikin cikin jikinka ba cikin zuciyanka ba to wannan shi shawar da ibn taymiya ya faɗa saboda yanzu abubuwan zai rika baka mamaki abinda ma yake asali a wajen malamai in ana faɗa shi ba ilimi bane da masu yanzu ana kara faɗan shi kuma kuma abin da yanzu zabiyar hada wanda ake saba gani sani suna dawa tukuru wajen karatu Wani abubuwa ne da Allah ya kawo mu wanda kuma ya ka tabbatar da cewa kuma gaskiya ilimi ana ɗauke shi tunda har yanzu masu ilimin masu kansu ana batar da su ba ma wanda ba su da ilimi jahilai wannan shi ne min babu auda dan kaɗan sai ka kawo wani abin kawo shi so adabi sun ce ba mulu ladabi ga ma'aiki kawai wannan suna nema masu yawan kafirci ne kuma ba ba tambaya ma miliyan mutum wannan maganar babu inda aka taɓa faɗa shi a ƙur'ani ko suna saboda su'ul adabi wannan aka ce wani ya ɗan bai kyautata da ladabi ba ta iya zama wani dalili wani yanayi ne ya cisa su ya kai shi ya bai kyautata da ladabin ba amma sai an je an gane niyyarsa hadisi hadisi na Ubay bin Ka'ab da wannan bawan Allah da yake yawan zuwa masallacin Jaganisa. Ita da ka sami jaki ka rika hawa wato ko ya samu masa sauki a cikin hadisin. Jaki ke maki yake magana ko kuta kalmi? Sai yake cewa cewa shi ba zai mishi daɗi ba ya zama yana makwataka da Muhammadu. da zai samu gida kurkusa ko akwai maka magana shi kansa abin da zai saboda abin da zai kare shi daga hawamul ar wato wannan abin da zai kare shi daga daga daga dabbobi da suke kwari da suke yawo a ƙasa da kuma wato marmara na ƙasa sai shi ba zai ji daɗi zo na bakwataka da bakwai ba wannan magana kanka ai ba magana ce mai girma ai ba yi ladabin ba amma ka an ce aka fita yace shi ba zai so yi makwabtaka da maza Allah ba shi a shera tawilin sa maza Allah kiyashi me kake nufi yace to ai ni so nake ni a cika da rubuta min ladan tattaki na ko ba kaga wannan ba ce ba ce yanzu ka fita ba sai aka mai niyyar sa nufin sa amma saboda Allah yanzu kawai da mutum babu babu littafi babu koyo kada da cewa ai alga ta malam ba tambayin shi kan mazala ba tambayar niyya na ka dauko wannan wannan abin wannan daga abubuwa da ake na ilimi wanda yake gaskiya abu zai baka takaici kuma wanda aka dan cikin juma ana sanin da an gasa ana garin kamar dan makaranta ne su kuma su ake ganin suna faɗa wannan maganganu Allah ya kyauta babu babu ma wannan hayar ba wai mun fasa yin wannan lokacin bane kuma je abuwa sanin sha mana kai ne amma dai zamu yi kila ba ya bani idan yawa ba ma majalisi ɗaya ba wataƙila inda an samu dama in anan ne za mu yi kuma kawai za su ci za su ci karatun yan uwa sai su bishi ke nan
zagayawa tsakanin kiristoci to su misali su kwai da suka yi musharaka da wannan bibiyar
duk abin da wannan kafircin su kafirci ta hanyar aiki ba ka da dama ka ce mutum wannan abin da ya kafirta sai idan kana da yakinin abin da ke cikin zuciyarsa ko kuma ya ko kuma kokari na da ke abin da ke cikin zuciyarsa ya bayyana maka wannan ba suna idan sun huce huta wasu ne da suke sunan suna ba saboda su wannan wannan wannan wannan wannan duk wani abin da yake ka aiki na kafirci wannan baka cewa kafirta sai idan sai idan sharadai sun cika in aka ci za a yi haka to abubuwa ne za a yi za a kafirta yi da dama hajjaj ibn yusuf wata ranar nan kawai kun san lokacin da da usman ya rubuta ya sa aka rubuta mushafin nan a rubuce standard copy na gwamnati to sai ya sai ya ce kowa ya kawo nashi mushafin to na farko dai abu akwai abu biyu da ya faru abdullahi dan masud ya daga cikin wanda suke ji da hadda a tsakanin sahabbai wanda kuma za Allah shi kansa ya masa shaida ibnu ummi maktub ibnu ummi abd kuma shi kansa yana jin cewa ba ba duniya ma shi ba wani wanda ya iya iya kishi ba sanin qur'ani shi haka shi tutar ilimin sa to amma kuma sai sai na mutum bai sa shi ba sai sa su zai bin sabit sai bai ji daɗi ba domin ba za a sa shi ba bayan yana cewa ba tun duka a haifi wannan yaran fage da muke harkar nan kai ba za ka samu ba so duk da shi zai bin sabit akwai ilisa aka sa shi safar ko dai shi ya yi wannan cewa a karatun qur'ani ba shi ke nuna wannan cewa wajen iya rubutu da kuma wato sanin makaman ake rubutun ba wataƙila shi wannan abu ya rubuta abin da aka nuna aka nuna sannan kuma shi ya wadanda masu lokacin yana galibi malami da akwai shi to su waɗannan kuma wani aiki ne za a sa su a madina to aka ɗauke musu an ɗauke musu malamin su baki da da dai irin abubuwa irin wannan to a lokacin nan bayan an gawa sai ce kuma kowa ya kawo musu abin sa Allah da musu ce ba zai kawo ba to kuma akwai dan wasu abubuwa na wanda yake a ƙarshen bijirarwa da aka yi Qur'ani an riga laka jibril ya riga ya gaya matsala cewa wannan a cire ko wannan a bar shi da sauransu karshen edishin da aka yi qur'ani wala da musul kuma kawai shi shi ba ruwansa ya ci gaba da wannan da tabbatar da wannan abu da wani abu da ya samu tare da manzo Allah ta kafarfa al'amari to hadan yunisu daga baya sun da yan siyasa su shigo ciki dan ku zana wai ko ina ana samun mahaukata to sai zama yana da an abu abdullahi ibn mas'ud sai yana yana yana yana yana zungurin shi da wannan abin da ya ba sai na Uthman sai yana cewa wallahi tallahi wannan abin da yake karantawa din ba Qur'ani bane hudaliya ce hudal kabila su ce kawai shirman sa ne da shirgirba dan sa ne ba yake kira Qur'ani ba ba Qur'ani bane kaga wanda yace in kana Qur'ani ba kafirci ne amma ba wanda taɓa ce baka a kucin malamai akwai wanda suka caja da ya fita musulunci amma dai magana fi inganci wani abu ne ba musulmi ba ya fita musulunci ba wannan shekataka su ne yasa yake haka yana irin wani abubuwan disa daga cikin abin da Allah ba mu dama za mu zo mu zartar mu kanta da takfiri wa tabdi ma'aunai da ake bi wajen kafirtawa da kuma bil'antarwa kar a bar saki abin farar haka yanda wasu ke son su saka ta ai tawalli ne wannan wannan tawalli aka ce tawalli ne tawalli galibi yakan fara ne da a zuciya akwai irin nusran da da zarar an yi kawai wannan taimako ne ba abin nan a kishiyar musulunci kafirci abu za a yaƙi jihadi ne jihadi na shari'a sai aka ga kai kai kai ne kake shiga cikin musulmi kana kana ba su kana ba su information ma sosai akai kaga babu yadda za a yi mutum yi wannan face a cikin zuciyarsa akwai wani kaikai ne shi din ma kuma lokaci aka sami aka sami istitna'at aka sami tanawiyya a ciki aka sami togaciya hatta bin abin ta baya ba mutanen maka ba amma shi shi shi wannan wani nau'in muwalat ne amma ba tawalli ba waɗannan abubuwan duk suna daga cikin abin da dole sai an bambanta shi bai za a fahimta ko kashe da badar yana da wasu tabika ne da yi da dole ne ya littun da wannan cubar wala ka wannan abubuwan ba kai tsaye ake wannan abubuwan da lokacin zaɓe aka yi aka rika ta yi to Allah ya fi wasu abubuwan da ya yi akwai fuska wani abubuwa kuma fuska babu ma ja an nasaba kufri bani adama wa tarkihim dinahum hudu fi salihin babi zai magana akan cewa dalilin da ya sanya mutane adam suka kafirci suka bar addinin su shine wuce gona da iri wajen salihan bawa salihan bayi a galibi abin da ke kawo ai buluwi tsakanin masalihan bayi shine wannan sau billahi ta'ala nuna ubangiji zato kar ganin cewa kai baka kai kai zai fitan kare ubangiji kai tsaye ba saboda haka to sai ka ce amma to akwai wani wanda ya ajiye a duniya barka cincida shi kamar da al-maqdiri ya faɗa daga daga daga ya dako daga ibn qayyim abu guda biyu shike jawowa kaga duk ya jawo wato shirka da bidoyi a duniya ko da mu na zato ga ubangiji ko kuma rashin girma ubangiji cikin haƙi ba shi wa qawli ta'ala fa Allah ta'ala ya ahlul kitabi ya ku mutan ya ko wato mazuwa littafi la ta galo fi dinikum kar ku yi guluwi ku cewa da idi addinin wa fi sahihi ya zo a cikin as-sahih Ali ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas galibi suka ce as-sahih suna da musayyin bukhari amma malam Muhammad Abdul Wahhab bal taba yana bin ma ibn Qayyim da ibn Taymiyyah ba ko shi ne suka ce as-sahih suna da musayyin bukhari kadai ba dan wani yana musu yana yana musu istidraki yace ne yara musu ba kuma su su musulunci wannan istilahin ba wani suka ce as-sahih suna da musayyin muslim wani lokaci suka ce a sahihi ma ba ma sun ba waɗanda sai haini ba Ali bin Abbas radiyallahu anhu fi qawli Allah ta'ala a fadin Allah ta'ala wa qawla tadharunna alihatakum kar ku bar azaban bautan ku wala tadharunna waddan kar ku bar wadd wala suwa'an kar ku wasuwa'u wala yaghutha kar ku bar yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan da ababan bautan su ne qala sai Abdullah ibn Abbas ya ce yake cewa hadhihi asma'u rijal salihin wannan sunaye ne da mutane na gargaru min qaumi nuhin daga cikin mutanen annabi nuh falamma halaku a lokacin da suka halaka auha shaytanu ila qaumihim sai shaytan yazo ya dinga musu wato wahayin shaytan cewa aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban cewa ku kafa a majalisinsu da suke zama suna yin wa'azi suna yin aikin kirki suna ibada ku je ku kafa wani abin da za ku kafa a wajen ko hoto ko saka ko saka ko ku yi wani mutum mutumin su wa sammu ha bi asma'i sai ku kiraye su da sunayen su fa fa'alu sai suka aikata haka wa lam tu'bad kuma ba sa bautar a lokacin hatta idza halaka hasse ulaika hasse da na farkon suka kare wa nusiya al-ilm aka banta ilmi ubidat sai aka koma ana bautar su wannan shine wato sakamakon duk wanda zai koma yana bautan manyan gidansu yana gina masha'anin manyan gidansu a mukabilin yi ma'amazan Allah biyayya sai ya kawai yana bautan su ko ba daɗe ko ba ji ba qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yake cewa qala ghayru wahid min as-salaf da yawa daga cikin magabata sun ce lamma matu a lokacin da suka rasu a akafu ala quburihim sun je sun ta karkare a kabarin su ne ثم صوروا تماثيلهم في سكاي صورا بمكنسو ثم قال عليهم الامد سي لوكاشي ya tsawaita gare su fa abaduhum sai suka bauta musu sau ne lokaci mu tsaya nan amma dai akwai dan magana da nake son a in bijira mana da ita kaga anan sun sun sun yi sura ko a anan sun yi sura a a kissan annabi Sulaiman Allah ta'ala cikin Qur'ani ya faɗa cewa ya'malna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifani to kaga yace tamathi tamathil ga gumaka a shari'a nan mu an haramta mana gumaka shi gunki sasa gunki kai tsaye shi hanya ne zuwa ga shirka aka haramta ko shi kansa shirka ne karami wajen me wajen mushabaha da ubangiji wajen aikin sa eh wajen kokarin kokarin kamanci da ubangiji a aikin sa in baka ce kamanci da ubangiji a aikin sa kaga kamar mutum ya ya dauki kansa wani kini ga ubangiji kenan ko kuma ita zama wannan din ya daga cikin abin da aka dan izini sai zama mu shari'a musulunci ta zo ta kawo mana ta kawo mana ta kawo mana asadulid dari'a wanda ku sani shirya ta kawo mana wannan amfanin tamarin wannan abin da ta kawo mana a abin da isu ibn taymiya suka suka suka rinjayar cewa Allah ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta masa shirka shin ta saka sura ya shiga ciki ko ba ta saka sura ya shiga ba idan muka ce ita shi hanya ne to ba kamar rantsuwa da rawan sarki ba kaga na da wani sarki wannan kai tsaye wani shirka ne da zama shirka karami shi ma ubangiji ba zai yafi ba kenan sai an tuba in muka ce hanya ne wannan to kaga waɗannan mutane da ba ba ma ba su yi ma shirka ba kawai dai an kira abin da shirka ne saboda shi da ta'alluq wal mulazama in kuma muka ce shirka ne to me yasa kuma aka halatta waɗannan waɗannan gashi a ciki har da annabin Allah saboda waɗannan ko da ka ce su ba yi suka yi ba amma wannan wancan ayata da aka fito annabi Allah aka ce suna masa abin da suka ga dama kuma a ce aka ta matsi wani irin ta matsi ne
shi sassafawa na a shirka ne saboda akwai hadisi wanda ban tabbatar da cewa eh cewa Allah a cikin masu eh ashaddu an-nasi azaban alladhina yudahuna la fi khalqi wannan hadisi ne tabbatacce yayi a cikin sahihaini yana cikin littafin hadisi wannan wannan ba na san ku gaggawa ku je ku bincika wannan abu- wannan matsala matsala ce da ya kamata ku a bincika ta Eh, ya- na ganin ran ran da zamu yi tabidi rana ita yau ku duba maganar malamai akan wannan tambayar da sai kuma ku ku duba ku ga kun fahimci amma tambayar kun fahimci tambayar eh Ah, kaga waɗannan mutanen annabi nuhu kura za ka ce ai wannan da ra'ayin kansu ne suka yi wannan gumakan to amma dai kaga ah, ba a zarge su ba sai bayan daga baya da suka fara shirka ne sannan kuma gashi annabin Allah Sulaiman da an ce daga cikin abin da yake sa aljanu suna yi masa suna yi ba ta saka masa hatta mafi to shi saka timtan shirka ne a zaman a karan kansa ko ku a shi dai hanya ne zuwa ga shirka shi sa aka hana shi mu a shari'an mu idan muka ce shirka ne to kaga a ra'ayin sai mutum yana cikin cewa ba a yafi karamin shirka ya shiga ciki in muka ce tafarki ne to kaga su wadancan dawa ba su kun yi ba ba ka ba in muka ce shirka ne kaga dole sai mun bada amsar me yasa su annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi haka ko da shi wancan yanzu yanzu za mu zo mu ci ayi su waɗannan ila ila babu annabi a cikin su ko wani abu amma dai annabi Allah Sulaiman yayi dole sai mun kawo masa amsa an fahimci magana an fahimci bambancin guda biyu ko eh na za mu tashi tajriyar tauhid mufid am ina ta tunani amma dai ban gama yin tunanin ba akwai tafai na rawa gaba da ibn taymiya ibn taymiya shi ka'idarsa shine dan multafin sa rawa gaba su tafa zamu karama mitawa multafin nasa da yawa da ba kuma a zuwa lokacin da ubangiji ya halicce shi har zuwa lokacin da yanzu babu wani mutumi da ya ma wannan wannan fage na farfajiya na tauhidi hidima irin sa da haka shi wato littafansa muna masa muna masa muna masa ladabi kwarai da gaske mu kanmu bayan magariba har zuwa wajen karfe wajen tara a bilal sun malam bayan mun mun gama katun hadisi to abinda muke kanta wa shi ta fahimta yawiya yanzu kaga kamar yanzu muna cikin littafin itiba usirat al-mustaqim khalaqat ashab al-jahim so littafin zamu ci gaba da karantawa Ina- eh, akwai littafin sa da da da da ke tsanin wani zamu iya karawa ina ganin zamu zan zauna zan kara kallon timetable din sai mu ga akwai ubudiyarsa da muka fara tun baya can ba mu ci gaba ba amma dai nan gari sannan kuma akwai eh, da yau na so ma muka zo kawai mu karanta eh, wannan lamiya da ake jingina masa to amma na gani lokacin ba fito da wuri ba mu kyale ta wani lokaci idan an samu ma wanda- wannan wannan lamiyan eh ya sai ne an mazhabi ba aqidati inda ba ta da yawa haka shafi dai ne mu karanta to amma dai wannan a bari za mu sake tunani tukuna akwai littafansa da dama wanda eh, shi za ka gana karɓi wani littafin na karatu ban gari daga ga akwai ha'iya akwai akwai kuma bangaren tasawuf muna muna rayuwa da su ba a yanzu kuma bazin da shi kawo rigimu yanzu dan maganar tasawuf maganar da wani wasu bayan Allah suka tara kan sufaye baki daya sannan kuma akwai littafin sufaye mai shi kansa da zamu zo mu dauko mu sa asalin su da ya- da ya- kasa kasan su sai za mu za mu ƙara ganin tasir da sai mu ga sai mu ga me za mu yi insha Allah in an lura a dinga dan bin a hank- bin- mu dinga bin bin abubuwa a hankali A- a- abinda yanzu muke yin ai ai ya fi na da to abinda za mu yi nan gaba ma zai fi na yanzu insha Allah Eh, in Allah ya wafara mana lokaci da za mu tashi shi ma kaga wannan mun kusa gama shi 93 tajridu tauhid wa fi al-maqadizi al-maqadizi ya kawo mana magana da ibnu ibnu ibnu al-qayyim da yake yi akan mafificin mafificin bauta ko shine mutum ya ribaci lokacin da ya dace kace ya bauta da in lokaci na dubiya ya dubiya lokaci na karatu ya karatu lokaci na ibada ya ibada lokaci na karatun Qur'ani ya karatun Qur'ani wannan shine ya ya kowa samun rabo shine a cikin masu bauta ta ya kowa bauta Allah shine al-abid shine al-abid zahid Eh, shine wanda ya fi kowa abin nan shine ya kawo man anfaqa zawjani fi sabilillah nudiya fil janna so shine yake cewa eh na zamta shi hada ku yace to su irin waɗannan mutane wanda za ka same su su aiki aiki suke yi ba wai wani wata ibada ce guda ɗaya suke suka rike suka nace suke yi ba za su samu ibada ce da ta cancanta a yi a lokacin sai su yi ta in tana buƙatar su yi wata i- lokaci ya bayi za su yi wani wata ibada da ta fi wannan Allah wani lokacin sai su yi ce fa haza kalgaifi su irin waɗannan mutane za ka same su kamar girgije ne aina waka duk inda suka faɗo na fa'a zai za a samu amfani shi girgije da inda ya faɗo za ka akwai amfani to su ma duk ibadar da suka- suka fara za ka same su akwai amfani kuma duk wanda suka yi ma'amala shi za ka samu akwai ma amfani tare da ma'amala na su da za ka yi sahib Allah bila khalqi shi mai irin wannan ɗabi'a za ka samu ya ya sahabanci Allah ta'ala ya zama yana tare da ubangiji in yayin da ya- ya zama tare da ubangiji ya zama to ba tare da halittu wa sahibal khalq bila nafsi in kuma zai zama yana tare da halittu zai zama kuma ya cire san zuciyarsa ta- a tarayyarsa da shi- da shi- da su baya kawo san zuciyarsa ga bayanin sa zai yi idza kana ma'a Allah adala al khalaiq na ku yace ma'a al bayn ko asali ah, ah, ta zo a nusa ta da dan dama amma min din tafi can cikin littafin kuma madajin salikin shi ya ce an to ko dai min ko an din tafi mama a wannan abin da yake magana idan kana ma Allah idan aka samu bawan Allah ya tare da ubangiji a azalal khalaiq sai ya cire halittu min albayni su shiga tsakanin shi da da Allah su zama bayni tsakanin sa da ubangiji shine bayn din albayni shine albasar an fahimta albayn shine al bainahu wa baina wa baina Allah shine albainu albainu alwasat eh ma'anahu aina hahum an kaunihim albaina albaina shine albainuna wal haylula azl alkhalaiq an wuqufihim maqam albain wal haylula baina bainahu wa baina Allah ta'ala yayin da ke tarayya da ubangiji ya zama ya halatto zuciyarsa zuwa ga wurin ubangiji baki daya to zai kokari ya cire halittu daga zuciyarsa baki daya baya tuna halittu yayin da kika da ubangiji wannan kun ga mataba ce ta ta wasu suwa mataba ta masu ihsani can za ku tuna da muke karatun ashifa ya daga cikin abin da malam ya shafa ya faɗa cewa idan an suna tare to zai zama ya dimauce zuwa ga ubangijin sa gabarin halittu baki daya to wannan shine abin da yake magana wa takhalla anhum sai zama ya sance gabarin halittu baki daya wa idza kana ma'a khalqihi in kuma yana tare da halittunsa wannan lokaci lokaci ne na da ubangiji ya ce ya zama yana yana gogayya da kuma zamantakewa tare da halittunsa ko da da iyali ko da abokai ko da a- wato ƴan uwan karatunsa a azala nafsahu min alwasat ita ma ransa sai ya kange ta ya- ya kaurace ta a- daga barin zama ɗan tsakiya tsakanin ransa da kuma ma'amala da yake da mutane wata halla anha sai ya bar sa zuciyarsa ba in ya zama tare da mutane ba zai zama yana tare da su ne ta yadda zai zama zuciyarsa na can baya ba ba- ba su kulawa da ya kamata ya ba su ba sai dai kuma ji da aka baya mata da ubangiji an fahimta duk da haka baya wantawa da ubangiji amma dai yayin da yake mu'amala da mutane to kuma zai ba su kulawan da ya kamata ya ba su tare da tare saboda haka in yana tare da halittu zai halarto da da zuciyarsa tare da su ya mai da ransa da san zuciyarsa da maslahar ransa ta kowa baya ta kuma wannan shine abin da yake magana wato zai bar san zuciyarsa da sha'awace a zuciyarsa ba za ta zama ita ce kawai yake halartuwa ba in yana ma'amala da su za ka fito babu san kai yana ma'amala da su babu ya dinga kawo musu san zuciya ya rika wato hira ashe yana hira da su ne saboda yana jiran ya ji wanda irin riba zai samu wajen kuɗa da wani kaga yanzu ai kaga ya kawo san zuciyarsa ne yanzu ai fa innahu qad qaddama huruba nafsihi to amma shi bawa na gari yayin da yake mu'amala da bayan Allah ta ya mai da wannan mu'amalar mu'amala ce ta ibada ita ba to in yaji shikenan zai zama a asala nafsahu min al-wasat wa takhalla anha sai ya bar zuciyarsa yace fa ma aghrabahu bainan nas yace kai abin mamakin ba kuntan irin wannan mutumi tsakanin mutane wa ma ashadda wahshatahu minhum yace kuma me ya kai tsananin a wato ɗimuwa ba ɗimuwa ba cewa da ake samu yayin da ke ma'amala da su yayin da hankalinsa a lokaci lokaci ne je wajen ubangijinsa wa ma a azama unsahu billahi wa farhahu bihi me ya kai girma girman mamaki akan wato yanda yake iya takarkar kansa ya zama ɗaya da kewa ya tare da ubangiji ne kawai wa tumanina ta wasu kunahu ilayhi da kuma yanda yake nutsuwa yake wato a risina kansa zuwa ga Allah ta'ala shi daya to wannan shine daraja ta ihsani wannan shine daraja ta ihsani dukan mu kowa ya je wajen in yana tare da ubangiji tiya har ta lokacin da yake tare da mutane to amma shi yana tare da girman ubangiji ne zai cire musu san zuciya ba zai ma'amala da san zuciya ba ko kuma suna bukatar ya ba su kulawa zai ba su kulawa dan wa zai yi amma wannan zai yi dan Allah ta'ala ne eh wannan shine abin da shi adam ma da yake magana to haka ku sai ku gyara wannan ma'adin ko kuma da ko min ko an asali shi ne a dalla khala'iq an kufi an kufihim maqama albayn kaman ka ce azala an aqabati baina fi musahabatihi Allah jalla jalaluhu fala yastahdiru al-khalq fa'adala al-khala'iq min haydulatihim bainahu wa bain Allah jalla jalaluhu wa in kana ma'a khalqihi istahbara huburahum wa akhara nafsahu wa maslahata nafsihi min al-maladhat wa ash-shahawat min an takuna wasatan bayna nafsihi wal khala'iq فنحى نفسه عن الوسطية في معاملته الخلائق wannan shine kusan sharhin abin da shi na maliki magana to yanzu malam ya gama wannan magana shi yasa a ranar kaga kaga na ce tsaya alada naga naga an ga haka alamar cewa ai an kusa zuwa wannan sharhin sa yana dan bukatun sai a dan numfasa malam ce wa'lam anna an-nas fi manfa'atil ibadah وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في, تل في تلك أربعة أصناف yanzu ya gama magana akan wato mafificin ibada yanzu zai yi magana akan wato wace ibada ce ta wato sabanin mutane karkasuwar mutane wajen amfanin ibada da hikimarta da kuma makasudin da yasa ubangiji shiranta mana ibada yanda suka karkasu akwai wanda yake ya ɗauki aƙida ta sunna wani kuma ya ɗauki aƙida ko ta bid'a a wajen mecece amfanin ibada mecece hikimar ibada mecece makasu ne sa aka sharanta mana ibada sallah da muke yi zakka da muke yi azumi da muke yi zumunci da muke yi wai wannan muna yin sa ne saboda ubangiji ya shar'anta mana kawai ko kuwa banda doriya akan wannan akwai hikimar da yasa ubangiji shar'anta mana daga cikin hikima babba shine in muka yi muka yi da alamu shiga aljanna da wannan ita ce hikima babba kamar yadda a halittar mu akwai hikima to haka zalika shi ma ubangiji ba zan Allah ta'ala ke ba mu alala fil khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin ai ya faɗa cewa umarni nasa ne kuma halitta nasa ne kuma duka wadannan abubuwa akwai hikima to zai gaya maka kuma yadda ake sabani tsakanin mu da masu kallon alƙibla wajen babi na alhikimatu wa ta'lil alhikimatu wa ta'lil ilmi na na wato ilmi na aqida da wato ilmul maqalat wato al maqalat shine ilmi na aqidan mutane ko ilmul nihal wal milal duka ana kiran shi ana kiran babin at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyani at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyani kaza yana da kyau kaza bai da kyau ana samun sa da hankali kuma a samun sa da hankali sannan kuma ibada da Allah shar'anta mana akwai ta akwai kima ko babu kima wannan al-hikmatu wa ta'lil babi ne da aka shiga wasu suka shigo ciki aka haɓar da bid'a mai girman gaske shine zamanin zai bana mana magana ibnu al-qayyim banda wannan bangare nashi na madarij madarij insa akwai littafi da yi na shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lif yayi duk radiyi akan wannan matsala ibnu taymiya bangare da yawa littafin sa dumiya nasa da ibnu qayyim shi kansa za ku samu bayanai sa take ba bari mu karanta ku ji abin da yake magana ko da dai wannan na farko mu karanta as-sinful awwal bangaren mutane yace wa hum fi tilka arba'atu aslab mutane sun kasu kashi hudu a wannan babu a babi na cewa mecece amfanin ibada wannan ibada da muke mecece amfanin ta mecece hikimar ibada mecece makasudin da yasa aka Allah shirta wannan ibada in ka ga muna magana umarnin Allah ne fa to kuma umarnin Allah kuma da tare tare suke kuma da halittansa to a cikin su annan guda biyu alalahul khalqu wal amru aksan bid'a wannan wannan bid'a da zai magana an fahimta ita as-sinful awwal sinfi na farko mutane na farko nufatul hikami wat ta'lil wanda suke kore ma ubangiji cewa duk abin da kaga ubangiji ya shar'anta na ibada babu wata hikima babu dalili babu makasudi babu sababi kawai ubangiji ya ce mi sallah ne kawai dan sunan dan kawai haka yake so yayi bautar da mu ba wai dan idan ya yayi akwai hikima cewa zai ba mu aljanna ba aljanna wannan kawai in ya babu ya babu amma maganar wasu zai ba a wannan babu kun ban me suke son sa faɗa bari mu ci gaba ai gashi ga maganar nasa allazina yaruduna al-amra ila mahbil mashi'a wanda suke cewa umarni da ubangiji ya ce alalahul khalq wal amr wannan umarnin kawai ganin daman sa umarnin da shi ne ganin daman sa kawai wa sarfi wa sarfil irada kuma tsagwaran kawai wato nufin sa ne haka ya ga dama yake sai bashi da kawai فهؤلاء عندهم سوى أو waɗannan a wajen su alqiyamu bi halisa illa li mujarrad al-amr idan ka je kana yin sallah kana wato musalta umarin da ubangiji ya baka ba kana yin wani abu ne wai dan kana son ka samu aljanna ba min ghairi an takuna sababan li sa'adati fi ma'ashin wala ma'ad ba wai kana yin shi ne saboda sanadiyyar da zaka sami rabauta a rayuwanka a rayuwanka na duniya ko mara ko kuma a makomanka na lahira ba wannan shi za ku je daga baya wasu daga cikin gida sufaye suna cewa su ba sa bauta ma Allah dan lada wai ai in kace da kana bauta ma Allah dan lada ai kai kushi to wannan dalil asalin ra'ayi ra'ayi na Ja'ad ibn Dirham ya kuma je barbada masu Jaham ibn Safwan sai kuma yan Jahamiya a Sha'ira da kuma sufaye suka dauka a gida ce mummuna wannan ka ce wai kai ba ka ibada dan ka sami dan ka sami dan dan kwaɗayin ladansa ko kuma dan tsoron tsoron dan ka tunda kaga daga cikin hikima da ubangiji shar'anta mana dokoki shine ai mun kira shi mu bauta mishi ragaban wa rahaban ina mun kame da una na ragaban wa rahaban wa kame na khashi'i wala sababan lina jaba kuma wai kana muna musulta dokan da ubangiji yayi mana bane saboda kawai ba zaman sanadiyar zamu tsira daga azabansa wa innamal qiyamu biha abin da sa muke yin waɗannan aikace-aikace da mujarradul amri kawai dan umarni da ban umarni ne wa mahmil mashi'a kawai ganin daman sa ne tsagwaro kama qalu fil khalqi wannan jinsu ta kaman yanda suka faɗa a halittar sa ba cewa lam ya khaliq liqaya ubangiji bai halicce mu saboda wata hikima ba saboda wata wani dalili ba za ku ga galibi Muhammad Abu a farko a farko za ku ja cewa menene hikimar halittar sammai da aljanu ce hikimar halittar aljanu da mutane sai su bauta ma Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ko ku san a lokacin yana mai wannan wannan wannan kaidar wannan abin da jini ba shi yana wato mutum baya gaggawa ba wala ku littafi yanzu kaga ka dade kana karantawa ka san raddin a aikace ya hau bakin ka amma kai baka san asalin ma bid'a ba sai yanzu nan da dalili ya kawo ake ga maka wata bid'a ce ku ta ciya kuma har yanzu akwai wannan bid'a ta auren sufaye a suna cewa lam ya khaluq litaya ubangiji bai yi halitta saboda wata gaya ba ana kita al'illa ghaiya al'illa ghaiya wala li'illa ko kuma saboda wata manufa hiya al-maqsuda bihi wanda saboda ita ya ya ya ya wato ya halitta ba ya yi halitta din su a wajen asha'ira yanzu idan ka sha ruwa shi wannan ruwan ba shi tafi Allah bai halitta ruwa saboda ya tafi maka kishi ba a'a kawai dai ya sanya tafi da kishi tare da a dan farke da ruwa amma asalin tafi da kishin wannan tsagwaron gandawar ubangiji ne ba wata hikima kaga wannan akai haka abu ya lalace wala li hikmatin ta'udu ilayhi minhu ba ubangiji yana yin wani aiki ne saboda wata hikima da za ta ke komawa zuwa ga take wannan hikima yake komawa take komawa zuwa ga wannan aikin da yayi ba wannan halittar da yayi ba daga wajen Allah walaysa fil makhluqati asbabun kuma halittu da aka ubangiji ya halitta ba sai wasu sababai تكون مقتضيات لمسبباتها wanda su ne suke hukuntar da wato abin da suke haifarwa din walaysa fi nari sababun lil ihraq wuta ba ita ce take sababa wato wannan ba kuna ba kaga dai wannan hankali bai dauka ba wala fil ma'i quwwatu lil ighraq shi ruwa ba shike wato yake da wani karfi na wato nitsar da nitsar da wanda ya shiga ciki ba wala tabridi ko ya sanya abu ya sanyi wa haka bal amru indahum sawa to haka kuma shi ma umarni yake a wajen su la farqa bainal khalqi wal amri babu bambanci tsakanin halitta da umarni wala farqa fi nafsi al amri bainal ma'mur wal mahbur su a wajen su hakikanin al'amari babu bambanci tsakanin umarni da ubangiji yayi da hani babu bambanci tsakanin tauhid da shirka kun fahimci bambancin magana babu bambanci tsakanin umar tauhid da shirka babu bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya babu bambanci a hakikanin al'amari duk ɗaya ne kawai me yasa muke yin gaskiya saboda kawai gan damar Allah ba saboda gaskiya dama can abu ne mai kyau ba akwai hikima ne da yasa aka ce kai gaskiya babu su ba wata hikima kun ba magana su idan akwai abin da kun ba gane ba za mu iya mun kai nan sai mu sake dawowa mu ƙara karantawa saboda wannan an shigo wani wata makata wanda take ba lalle a gane da gurba walakin al-mashi'a ita amrahu bi hada sai dai kawai wato ganin daman sa ne kawai ta hukunta yayi bada umarni ya ce a tauhidi wala hayhu an hada kuma ya ganin daman sa ta ta hukunta cewa a hana shirka amma ba dan shirka mummuna ne ba akwai wata kima ba cewa ubangiji ya hana shirka saboda dama bai dace ma da da hikimarsa ba ya ce a tauhidi saboda ya dace da hikimarsa ba dan wannan ba min ghairi an yaquma bil ma'muri sifan taqtadi husnahu ba ta ba tare da shi abinda aka umarta ya zama ya akwai wata sifa ta tamfar da wannan umarnin ba wata take take hukunta kyawun abin wala bil manhiya anhu sifan taqtadi qubhahu ko kuma ya zama akwai wata sifa ta tamfaru da abinda aka hana wata take hukunta munin abin ولهذا الاصل لوازم وفروع كثيره وفروع كثيره yace wannan asalin nasu ya da wasu lawazim lawazim wasu abin da take lazumtawa da kuma wasu rassa masu yawa ba munana ba da na cewa nan ba wai nan ne wajen faɗa su ba amma dai ka fahimta cewa akwai mummunan maganganu ai kamar mun taɓa tattauna wannan maganar a lokacin da muke sharhi risala wani mu karanta malamin risala wa haula yace to yace abin da dai saka gane anan su masu irin wannan aqidan غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة za ka galibi su ba su jin daɗin garɗin ibada tunda ai tunda yanzu ka in kana yin umarnin ubangiji na cewa na cewa kai tauhidi ba ka yi jin cewa tana da hikima wannan tauhidi da aka ce kai da aka ba su ji wani garɗin ibadar ba ba su zaƙi ibadar ba wala la zati kuma ba su daɗin ta ba wala wala tana'amu da biha kuma ba su ni'imtu da ibadar ba wali hada yusammuna as-salata was-siyama waz-zakata wal-hajj saboda haka suke kiran sallah da azumi da zakka da hajji والتوحيد التوحيدي والإخلاص الإخلاصي ونحو ذلك da baka mace haka takalif suke su al'akamu taklifiya ko su ko yanzu ko da aka samo wanda wanda suna ne ke cin usul ke shi da usul cin malai ba su suna al'akamu taklifiya shine wai wanda aka maka dole kai ka kai hikima ni ba san hikima ba ba babu hikima ne sai aka ce kai sallah ni dai abun dole ya zan ya zan yi in ba yi ba su a wajen su Ubangiji ne kawai ganin damansa ya ga dama, wancan annabi Muhammad da sauran annabawansa suka zama nagari, kuma ya zama annabta annabta ce ta gaskiya. ya ga dama makaryata da masu da'awan annabta da shidanu suka zama muyagun mutane da gandawan ubangiji ne kawai na ba dan da hikima ba amma a hakikanin al'amari ba mu tsakanin tauhidi tauhidi da da shirka ba ku bambanci tsakanin salihai da fajirai ba ku bambanci tsakanin kuma annaba da da shedanin nan wannan shine magana da ake magana ba ba ku bambanci tsakanin hakikai da musulmi ba musulmi da arne ba bambanci ba bambanci babu wata hikima mu kuma ahli sunna abin da muke magana idan kaga ubangiji ya sa ka aljanna shi kuma ya sa wannan wuta haka nan siddan da kawai ganin damansa ubangiji ba zai mana zalincin ba ba zai yi ba sai ka samu akwai wata dalili wani dalili da ya sanya wannan wancan ya ya bada wata doka ce Allah wannan shi kuma ya masa tawanar aikin sai ya zama ya ya saka ka mishi da aljanna shi kuma wancan ya ki shi kuma sai ya bashi wuta to haka akwai akwai hikima a shi akwai hikima sannan kuma ibada wannan ko ba babu wata hikima illa girmama wanda ya halicce mu mu gode masa a wannan hikima ce to amma kaga su a wajen su duk wannan a rushe saboda haka duk masu irin wannan zaka ga zaka samu zaka ai ba irin su faye da suke cewa su ba sa bauta ma Allah dan dan dan lada sai da su bauta mishi dan shine Allah kawai dan soyayya da sauransu wannan kaga duk irin wannan akidin ne mu ya mu suka dauko shi ai kullufu biha wasu wasu wasu a musu tilas ne dole aka musu walau samma mudda'i mahabbati malikin min al-muluk idan wani wanda yake da'awan san wani sarki daga cikin sarakuna yayi ya augairi ko wani sa ya sa ya sanya ma maya abu rububihi abin da yake shi wani sarki yake umarta kirshi taklifan yace wannan tilas lam lam yu'adda muhibban lahu ai wannan ba za ka kiddaga shi a matsayin wai yana son wani sarkin ba da za ku je rokoki da ubangiji ya saranta muku ku ce wai wannan kawai tilas aka muku ko ba ko da ba wata kima ba su da ta dambaru da wannan dokar ba za da yayin da yake ibada ta ji ke ji shi ba yi nagari yayin da suke suka gaskiya gaskiya ta da ita ƙarya kuma bata ce tana da muni ta kanta saboda haka kana nan za ka ga san hikima da ubangiji sa aka yi sa gaskiya ta zama gaskiya ƙarya ta zama ƙarya kuma amma su aje su babu to da aka kaga yayin da su bautan Allah da gaskiya ba su yi ne kawai dan Allah ya ba su ya ba su umarni ba za su yi ne kawai dan da ba can akwai wata kima ba wanda wannan mummuna mummuna aqida ce wa awwalu man sadarka anhu hadhihi al-maqala farkon wanda aka sami wannan aqida shine maqala anan maqala ay aqida farkon wanda aka sami wannan aqida tare da shi shine al-ja'd bin dirham ana kiransa ja'diyyu ya kawo wannan akidu ya kawo akidu da yawa kusan akidu na jahamiya da sauransu da kuma san cewa wani sufofi duk waɗannan mutane su suka kawo daga baya shi din da ya hallaka aka hallaka shi sai aka sami jahami bin safwan ya bai ci gaba da yadawa daga baya shi ma ka ji a cewa jahamiya ba a cewa jahadiya jahamiya shi jahami bin safwan kashe shi aka yi Khalid al-Qasri shine ya zo daga baya ya laje da shi ranar layya eh shi shi ya bin safanin ba kai shi aka yi ya zo yana cewa Allah bai magana da Annabi Musa ba Allah kuma bai taba ma rukun ma Annabi Ibrahim da Madan Khalil ba da sauran abubuwa na da kafirci da ta faɗi aka kama shi aka amma ila ya tuba ranar lage kawai shi Khalid da sun gwamnoni yanzu ya ce to shi ya jama'a da Allah ku je ku yi layyan ku yau limamin ku shi ba zai layya ba zai layya ne da shi wancan ko isa ko yanka shi to wannan shi a kiran sa jahamiya suka dauka sha'ira da sauran wasu masu inkarin abubuwa wannan idan muka zo idan ku ƙara karantawa wannan din ku fahimci abinda muka faɗa ku bi sharhi sosai saboda akwai wasu abubuwa kamar da malam ya faɗa ba za mu yi bayani Allah sosai ba kuma da za ku dan je ku bi musamman dai mun yi a magana akan alkhalqu ne kana akan al'amuru ba da za ku je ku bi sharhin da muka yi na risala ba zan iya tun lokacin da nawa ne ba amma mun yi bayani ajin bajin su ba ba ɗaya muka yi ba kan wannan matsala a gina su ce wadai kuwa sosai wadai su da ake a tasirar ta kabi a gina su ce a sha'ira fa a sha'ira a sha'ira a sha'ira a umarnin da suke cewa mahazul bashi'a ce a suna an baka ladan wannan wannan ubangiji ne ka dama ya dan fara ladan ladan da da wannan aikin amma shi ba wai dan wannan shi ibadar tana da wata amfani ita a zakkancin kanta ba in ba dan ubangiji ya mata amfanin ba su ka fahimci maganar su ba cewa sai wai baka da lada ba su cewa suke yi wannan ubangiji ne ya abin nan to mu kuma cewa muke a ita kanta wannan ibada nan ma dama tana da tana da in kaga ubangiji yayi sama sama kasa kasa to kasancewar sama ta zama ta yi ta rufe kasa to akwai kima kawai ba wai kawai haka na ubangiji kawai ganin damansa ne kawai kawai a'a ai ubangiji ya tsayi ne da gaskiya da azinci in kaga ya buɗa ko kuma wani abu bai buɗa su ya haɗa su waje guda to akwai dalili baya abubuwa guda biyu iri ɗaya ko kuma ya raba abubuwa guda biyu masu wanda suke iri ɗaya sai kaga akwai hikima wannan shi shi na fadin wato amma na sosai na alhakimu na alhakimu wannan yana koma zuwa ga wato aikinsa duk abin da yake yi to da akwai cikakken ilimi kuma akwai cikakken hikima ganin dama yawwa sadaka shi lafazin alhakimun nan suna mata shawuli su alhakimu hikimansa ba sa tabbatar masa da yadda ya kamata da ya kamata a tabbatar sadaka su su a wajen su ma ubangiji zai iya tsara iya samun inda a garin in a garin damansa za a iya samun dan wuta ya ce shi kauta dan aljanna ce ya ce duk da kayan aikin je ka shiga wuta a sami dan aljanna dan wuta ce je ka shiga aljanna za a iya samu za a iya samun annabi ne na gaskiya Allah ne ya aiko shi da kuma annabin ƙarya boka amma kuma Allah kuma ya taimake bokan ya ki taimakon kuma wannan saboda mahdul mashi'a ce kawai wato akwai lawazim ne sosai kamar da ya faɗa da furu fasida shi kuma ubangiji ba ibn tabiya na cewa ba zai taɓa haka ba ba zai taɓa haka ba kawai wato wato ya ce dan aljanna shiga aljanna wane shiga wuta to idan ka je ka bi sai ka ga akwai hikimar da yasa shi wacce ta gadan masa da shiga aljanna wacce ta gadan masa shiga wuta ba kai ba habdul mashi'a ba akwai mashi'a kuma akwai kuma da da irada kuma akwai kiba kari na na mashi ne kuma da masu yin shuwa nan dan da suke kawo musulmi ne wasu ba musulmai ne wasu na kana al-qibla kuma wannan kalma da ita da shi daga musulunci eh to wasu sun fita musulunci mana wasu wakana da an kashe an kashe wasu an kashe wasu wasu maganar ai an kaji an ce an kashe wani to ai an mushi hukunci ne cewa shi wannan abu da yarda ne ta yi daga musulunci to sai dai wani lokaci su tsana cewa su kama kashi su sai su sai su dan tuba to wani kuma ba san tuban nasu ba me yi gaggawa saboda na eh a'a a'a wannan wannan wannan su ba ba wannan babin bude ba akwai wanda zai ce shi kawai shi ba ai kaga shi ibada ta zama ta zama ta zama ina yi ne dan tsoron azaba to in yayi dan tsoron azaba wannan kaka da wani ai wani ila iyaka ne akwai tsoye imani amma ba amma dai yana da imanin nasa ai rahama wa rahama ake bukata da ba ibada
alal misali wanda zai zo ya tambaya eh dangane da hikimar da Allah ya sa a yi wata ibada da ko kuma dangane da hikimar da Allah ya sa ya hana yin wani abu na a shi wannan jihadi yake yi ga wannan abin da Allah ya sa ko abin da ya hana wanda zai ce kamar me yasa Allah ya ce ya hana ko kuma ka dai fito fili ka ce ka ce masu cewa me yasa ai sauro me yasa ai kaza me yasa aka halice sauro eh, a wannan wannan haka jahilci ne kuma ai wannan kuma jahilci ne rashin sana addini saboda ba ka ai mun ce hikima nan ta ta da alaka da yalwa fa yal- fa- fadin hikimar ubangiji da ilimin sa kai zaka iya gewa ilimin ubangiji ne ai ba dole sai ka sani ba ba dole sai ka sani ba yanzu kamar abubuwan ka ne na jinka nan yanzu yanzu kana kana- kana jin cewa a wurin malamin kimiyya akwai wani abu da ubangiji ya maka da da- da ubangiji ya maka a wurin malamin kimiyya da kuma shi ne da cewa wannan sai ne haka aka maka shi ai ai ai ba zai da ba shi hatta a wajen malamin kimiyya za su ga maka me yasa idan kai zama yanda yake nan ya zama aka yi shi dan ruwa ruwa- da ruwa da kuma dan wani eh, wani abu mai kama da kwai eh, waye saboda ruwa ya shiga ya fita da kuma me yasa aka yi mishi wasu abubuwa da na kwantsa da waye saboda tun maka da duk zai ga maka hikima to wani ba abubuwa su duk haka in ka ga in ka ga me yasa bai maka hannunka a a- a- a- a baya ba to akwai hikima kawai akwai hikima to wannan shine abin da shi ibn taymiya yake tarima da su Allah.
bai dace ba ya ba a a- a wannan mutum ya dage ya ce shi ya san kima kima baki da ba za ka san kima baki ya ce ka san wasu bangarori da Allah ta'ala ya abin nan kuma abin da baka sani ba to kai abin da ka sani sai zai sai maka jagora ka abin da baka sani ba Eh, wannan ai shine wannan shine ilimi ai amma ba ba saboda kawai baka sani kace kai baka sani ba ai rashin sani ba ilimi bane rashin sani ba ba ilimi bane ka ce ai baka sani ba muna karatu kuma mu karatu to kuma shi shi tabbas ne kuma mu karatun ba ai rashin sani ba ilimi al-ilm adamul ilmi laysa ilman bil adam ijmal
Shin dai bai sani.
a neman sani iya iya fahimtar ka Eh, amma kuma a kan faula ma ubangiji kuma Ba ba yi sigiri ba.
eh, babu insulanci ina za mu tashi ina usuna kuma da bid'a ala shehu kuma bai fure ina tuna ranar da muka zo muna a nan ina ta bayani to wanda sun gane sun gane dai amma haka ne ta bayani ta bayani amma ina an shiga wasu wannan wasu sarƙaƙ- sarƙaƙiya kuma ka ce menene mamut فباعتبار هذه البدع آه.
الامر علم الكلام
katin namu ya dan yi wannan jashi sosai kuma dai na bukatan na bukatan kafin mutum dan huta muna maganar bid- bidoyi a a wannan ko Eh, yana magana akan ma adathu nasu fi hadha al-babi ai fi babil imani bi itibari hada yana yana magana akan daga cikin bidoyi shine ya bata akidin mutane ta hanyar zaurance na ilmin kalam din nan. wannan bid'a ce a a bata akidin mutane ta hanyar kawata ka- maganganu na zaurance na ilmin kalam wannan bid'a ce a cikin addini kuma ya, malamai suna cewa su ibn taymiya da sauran suna cewa shi ilmin kalam din nan mai zaren gwada mai fahimta baya bukatun shi saboda wannan duk shi ilmin kalam yana gaya maka wani abu da dama can ma kai ne dai baka lura da shi ba amma amma amma ka- da an gaya maka kace au haka ne ba misali eh, a a- a sami inductive and deductive reasoning a gaya maka cewa yanzu idan misali kace kace ah, gashin na hango hayaki lalle akwai wuta sai a ce maka amma ka san wannan magana da ka faɗa ba tabbas ne ba wannan ana iya samun matsala tare da magana taka saboda ana iya zuwa a gaba wuta ba ne volcano ne ko ko kuma a sami raba raba ne ko sun yi ki haifar da wannan sirrin saboda haka to kar ka kawo wan- wannan ba lazimi ba ne to irin irin wannan shi kaga wannan ka in ka faɗa duk da ka galibi in ka haji duk ka samu za ka sami wuta an ka faɗa wannan me an gyara maka tunaninka ne kawai me hankali abai bukatar shi banda me zaran gwada baya bukata shi kuma wanda ba shi da natsuwa balidi shi kuma in aka kaya musu wannan ilimi rubewa zai ai ko wani ta'arifan su ma in aka na gaya maka kawai za ka ji kawai wani wani wani ne kana ta'arifin za ka ji to an gane ba a gane ba jauhar al'ardu wane ne jauharul fard yau halifar ɗin nan kowa da da yadda za ka ji wani lokaci ya yi ta'arifinsa shi kan shi jawahar ɗin shi kansa ba su yi su ma yi ta'arifinsa da shi al'arzu ɗin to abubuwa ne haka to shi ne sai yake cewa in tafiya kita to ba a bukatansa kuma mun gani yanzu kaga shi da shi rasa albani ya daga cikin wato wanda Allah ta laye su da masu zan- zurfin fahimta amma za ka ga kuma bai ba wannan ilimin ya karanta ba mutum ne wanda yake yi kawai da hijaj ana hira da shi ya iya magana ya iya tattaunawa da abokin hukumarsa ya kai shi ƙasa amma haka bai san wannan ilimin ba shi bai tsayawa ya kan ilimin sosai sosai ba wai bai sani baki ɗaya ba amma kaga su shi al-ghazali al-ghazali saboda ilimin nan ya- da ya ji ya karanta ma ya ruɗe yace man la ma'rifata lahu bi ilmi al-mantiq fala yunfaqu bi ilmihi aslan dole bai ma san wannan ilimin ba to ba ba a yadda ilimin sa ba ba ɗaya ai wannan shi shine mi'yar na ilimi shi a wajensa mi'yar na ilimi wato ma'auni na ilimi saboda ake ce cewa zaka fahimci gaskiyar magana da rashin gaskiyar magana in baka san ilimin kalam ba zaka shi dole ka je ka sani kawai wannan shi ne yake da sauki sauki ba su ibn rushd ma su ga baki dai ma su ai sun narke su ka ne suke da ilmin kalam da falsafa ma shi ne hakikanin ilimi na taƙiƙi na bin diddigi wanda bai yi irin nasu mutu ba to shi kawai wani ami ne ko ga magarin mutum da ka kawai ya ga shi da shi da gabe shi to shine shi shi Usman bin Fudi ke magana cewa to yawan kawo zaurance ta hanyar ilmin kalam din nan a a rika fata ilimin mutane da aqidin mutane ta wannan to wannan shi kashe bid'a ne yace fa bi'tibari hadhihi albid'i ta wannan bid'an da abinda ilmi kalami ke bayuwa zuwa gare shi ne zamma man zamma ilmal kalami aka samu wasu daga cikin malamai da suka da suka zargi ilmul kalam in za ku in za ku tuna littafin da muka daina kantawa na zumul ahdari ai farko cewa yi wa ibn salah wa nawawi harrama haka ya faɗa sai ibn salah da imam an-nawawi sun haramta sai har su asyuti sun haramta wannan ilmi eh ilmul kalam to amma dai baka bukatan sa mu mu ba mu bukatan shi a cikin addini to amma yanzu abu ne yasa dole muke hakura muke cewa akan ta wannan ilimi na kalam abu na farko shine ilimin kalamin ya shiga cikin ilimin muka ba wani ilimi har ilimin qur'ani da kuke gani ilimin ka sai da shi ulumul qur'ani wasu wasu daga cikin malamai da suka wallafa ulumul qur'ani sai suka dauko wannan usulubi na salo na wannan ilimin kalam suka yi wallafa littafi da irin wannan salo to idan za ka karanta kuma kai kana bukatar abin da malamai suka karanta suka rubuta har wannan fa shi ya bayu za ku gani ah, definition a makarantar ake mana na chemistry na biology na waye za ka gani ba ka da abin ake shi definition za ka taɓa fahimtar sa ba in dai wai wai wai lokacin ka fara zuwa makaranta yanzu kamar ilimin definition na chemistry eh composition ne ko wane ne wane ne ko eh to to- to yanzu wannan ai wa- wannan zai amfani kawai wanda dama ta ke musu abin da mutum ya ce eh irin wai a razu al-mantiqin ke yace wannan zai amfani kawai wanda dama ta ya sake musu dan in kai composition sai ya san meye composition in ya san meye hypothesis ya san hypothesis in ya experiment sai ya sani in ko dai ya san wannan to baya bukatar maka mishi tarihi in kuma bai taba sanin chemistry ba ka zo ka gaya mishi to wa ruɗa shi kai to wannan duk definition da ake mana a jami'a duk usulubi na na logicians su galibi wannan ba shine usulubi da malaman fiqh suke yi ba malaman fiqh su suna maka suna maka shine bil misal ta'rifi bil misal sai ka abuga maka misali ka a tafi to wannan kuma da shi ake shine ayi ce gane ko to to a wannan shine matsalolin shi wannan ilimi zaka ji mal eh, ibn eh, shehu Usman eh, shehu Usman bin Taymiyyah yana cewa mai ilimi baya bukatar sa wanda kuma bai da ilimi bukewa ma zai in kuma har ka riga ka zaka ka fahimta abin kafin ma ka san haddi haddi shi definition yanda larabawa ke- yanda suke kira al-haddu ai definition da ma ba wannan ne yan loji suka ce definition dama wannan lafazin su ne shi definition to haka dai dai ya shiga cikin kowane ilimi to ya shiga ko- kowane ilimi ban- banda ilimin yanzu kaga mu ma ilimin kimi- logic aka ce za a cire shi hatta ilimin boko da muke yi za- za su lalace sai an musu sabon mita bita an yi rubutu to mu ma ilimin addini haka ne ya shiga shi kashi da shi Usman bin Fodi a cikin wasu abubuwa da ya kawo ni ya yi amfani da lafazin kalam to idan baka sani ba ki ba to ba za ka dinga fahimtar balagaran malamai ba wanda za ka ji ana maganan wa- wani tazammun luzum taqabuk mutabaka wannan kaga dindin maganganun su ne wannan Eh, a- magana ce wani lokaci akwai abubuwa da suke da dan kyau irin wannan maganganun su iltizam tazammun da mutabaka amma kuma akwai abin da ba shi da kyau to amfanin ka dan sani shine in ka je ga wani malami ya ya ya sake ta to sai ka fahimci me me suke magana a usulubus ne ka ji me je me mai usul fiqi as-su'udi yace shinqidi ya kawo yake cewa wa kaunuhu hadhi faqat masmu'u magana ce guda shi kayan sabani maka amma ka ban gani ba shine ne kuma ku sai ne yake cewa kamar ka ce akwai sabani tsakanin malamai na uku shi ne tafsiri sai tafsiri gaba abin sa wannan kaga na mutanen na mutakallimu ne ta akwai sabani na uku shi ne tafsiri sai gaba shi ne ya baka ya baka ansa ne aure to in baka san wannan ba to kaga ba za ka fahimci wannan ba shi yasa to muke cewa a koya din kuma in Allah ya sa an samu dama za mu dawo mu cika karatun wannan littafi na nuna habari na inda suke da su turu su kuma sai mi sai mi sai mi da wannan a sannan kuma ko ba komi ko ba zai taimake mu da komai ba sai dai mu fahimci wasu daga cikin rudut martani da ibn taymiya ya rika yi bayarwa wanda suka bata addini da kuma ta hanyar wannan kalam yayi ya ce ta koya wannan ilimi sadaka kar a damu an ce da kuma an an koya duk da ilimi ne wanda yake ba da wani tasi wani daraja a wajen malamai shi fa bi'tibari hadhihi albid'i da dogaro da da lura da wannan bid'a din ne da zamma man zamma ilmin kalami wanda ya zargi ilmin kalami ya zarga قال شيخ السنوسي شي شيخ السنوسي ne ya daga wanda ya narke ilmin kalam ne fi sharhi qasid jazairiyya sharhi da yema a wannan kasida hakiyan kalama taftazani wannan shi ma yana daga cikin manyan malamai na kalam din su asalin manyan jigajigai na kalam su ba ma ka jin magana su a fikihu su abul ma'ali su juwaini su waye zaka ga baka ganin maganin su a fikihu ba ga da zali kaka daga maganin su a fikihu amma su taftazani sai daga ga su amili sai da usul fiqh da da dama nan akwai cin akwai kalamin a ciki ce kullu ma nuqila an salafi duk abin da aka gaba aka ruwaito daga magabata yana ba'ani fi ilmi kalam akan suka da suke mai ilmi kalam ina ma huwa lil muta'assimi fi dini wannan za a saukar da shi ne ga wanda yake da makawan bi yake da ta'assubanci a addini wal qasid an tahsil yaqin ko wanda yake da wanda yake da gajiyayye ne ba zai iya samar da kansa da yaqini ba wal qasir ila ifsad aqaid muslimin ko kuma wanda yake nifata da ilmin kalam ne yake bata aqidin mutane wal kha'ir fi fi ma la yaftaqiru ilayhi da kuma wanda yake shiga cikin abin da ba a bukata baya bukata min gawamil mutafassifina a wajen wato wasu abubuwa masu zurfi da masu falsafa suke suke shiga ciki suna tattaunawa kamar in za a tara batatu za a tara za a tara su ne da jikin su ko da ruhin su wani shiga cikin wannan shine zai bid'a adam wa illa in ba haka ba فكيف يضعن ما هو اصل الواجبات واساس الشرعيات kaji kaji katacci yake cewa in ba haka ba yaya za a je a ce za a soki ilimin da yake shine asalin wajibi ma kuma shine ginshiki na shari'a baki da kaga su a wajen su shine haka suke kira ayi iyarul ilmi asasul ilmi asasul shari'a haka suke kira ilmin kalam ilmi na na kafiri ilmi na kafirai kafiran girka kuma ya zama shine asalin ilmi shi za su kiran shi shi ilmu kalam shi usulul din shi kuma ilmi na fiqh wannan da muke kantawa da sai sai furu'a reshe shi shine gin shi shiki aka wannan magana da yi fada magana ce ba ta da wane wannan ba ka tabbata wannan magana asali wanda ya fara aristo ne aristotle ne eh yawa ba da mutum ne a su ibn sina okay su ibn sina su asal afwan su su ibn sina su al-farabi da su al-kindi su shiga cikin falsafa suka yi tsindim suka dauko kuma ma'amun da sauran mu'tazilawa suka shiga cikin ilimin tsindim baki da asali farko mu'tazila ne suka su ma'amun su su al-kindi su itizali suka shiga sai aka shiga wanda aka samu su kuma ba ma ban da ma itizali ma su shiga cikin ilimin ma tsindim za ka ga wani yana ganin ma shi ba ma da annabta ba a cikin su za ka ga wani yana ganin ma zai iya da qur'anin nan qur'anin nan ba wani abu yana cewa za a yanka gagara ba dau ba saboda ya ka su ibn sina su ibn sina ma su su su su su su ba ba mu'mina ne ba ba su ba sai addu'a su ibn sina da yawa daga cikin malamai ma sun kafirta shi a ba ibn khaldun ba ibn sina shi ba a ibn khaldun a yana sa ɗauki kusa takwas ne wannan dan baya ne ai shi ba shi ba ashari ne wannan shi ba ashari ne su ibn sina su al-farabi a to daga baya sai aka samu su kuma banda waɗannan mutafalsifa waɗanda tunda sun bata aqida sun bata aqida sai aka samu wanda su kuma suka ce bari mu samu mu je mu mu yi musu raddi amma ta hanyar su to shine aka samu kuma mutakallimin su kuma ina suka zaki su suna kokarin yi musu raddi ta wannan hanyar su kuma kuma sai su sai suka bace su ma ilmin mutakallim abu su kan falsafa ba sai suke ai ai ai abokan sa rigimar su ne su suna da bambanci eh ai su mu'tazila da su mutakallimun ai sun dan bada gudunmawa ko yaya wajen yi ma falsafa da duk na sun ai sun ai sun bada gudunmawa kaga anan shi ne yake cewa ah, ah, abal qa- ah, wa- wanda wanda yake yake ganin cewa zai je ya samu tahsil yaqin ne samu yaqini wannan ƙarya yake yi ya hakuri ya ajin mun faɗa haka abin yake duk masu yin wannan ilimi a shahar amar su ba wanda ba wanda ya mutu da yaqini shi su shaharastani shaharastani haka za ka ga a cikin littafinsa littafinsa yana faɗan inda ke cewa wannan ilimi na muraddi kokanto ne sama su farko farko al'amari su a wajen su kokanto ne kaga mu kuma mu kuma haka yakini yakini ne kalmar la ilaha illallah dole ta bukata yakini su su a fakhruddin razi shi an razi abin nashi ma shi har har har sihiri yana halattawa shi yanzu zai faɗa maka kafirci yanzu kuma can gaba sai ya- sai kuma ya kada jaddada imaninsa ibn tabiya na cewa shi wani mutum ne to amma dai duk daga kashe al'amuran su sun tuba al-ghazali shi kansa in ka je kana jin littafansa na al-munqidh min ad-dalal in ka je birkaniya da yi da wato shirgin bada da ya rika yi ya shiga wannan mummuna aqida da ya fita ya shiga wannan aqida da ya fita ya mai wasu kwanaki ya daina yin ibada ya je can waje can can bayan gari wai shi ya samu kokonto kan ubangijinsa daga zali ba hujjatul islam da ake faɗa shi shugaban su wasu da mutum su bayan kasan nan daga zali to daga baya dai ya ta ya ta daga cikin abin da ya daga gaya ya gaya maka su cewa ni mutum ne wanda nake da bid'ati fi hadith musja so ni ban ban san hadisan nan sosai ba shi kansa shi ke faɗa Ah, kuma ƙarshen al'amari ya ta karkata ba wato sai bukhari dan da yawan su zaka su fami sun mutu da bukhari a hannunsu to wannan ilimi namu kokanto ne ba abin da ke cikin ilimi sai kila da kala kawai an ce sun ce kawai saboda haka abubuwa ne wanda suke suna da yawa ina ganin mu tsaya a nan Duka da ƙarshen al'amarin ya yi wuce ta jirgin da ya yi da wasu da abubuwan da ya baya.
a gazali gazali dai ya je karkato ba ba sunna sosai gazali ba wai zaka ce dungurmo ya bar wasu komi da komi ne ba ya da littafai ya da littafai kuma littafan sa da yayi martaba martaba ne ba da littafin da zaka yi ta mamaki irin al-muqtadi na dalal muqtadi na dalal mahaifina ya fara sa hannu na a wani littafi su da yake eh, kusan da can duk zaka karatu dole ka san gazali kawai gazali shi ne babban malamin kasan nan a lokaci musamman a boko ai boko sa san shi kuma kar ku ce za ku bar littafin sa baki daya dan nan daga cikin abin da shi malam ma kanshi ah, malam yayi mana yayi mana yayi mana wasici jiya muna karatu yake cewa dan an samu wani malami tare da da da wasu yan kurakurai kar ku ce za ku bar za ku kawai mishi baki daya kamar da suke faɗa gazali yana daga cikin wanda ko tare da haka ake iddiga su daga cikin azkiya da alam a cikin gidan musulunci wanda Allah ya ba su zarangwana da fahimta wanda kuma in kana ka- shiga littafin su babu ce ɗalibi yanzu zai fara shiga amma ji ta haka akwai wasu abubuwa da littafin su kana shiga za ka ji akwai ab- abubuwa amfani a ya ulummi din mutane ba wai sun bata ne baki ɗaya ba almustasfan sana usul fiqhi ba a bata baki ɗaya ba ana shiga ana amfana A, ana shiga ana amfana sannan kuma ai kwana mun gaba mun karanta littafin usul fiqh na da da da da da da kitabul warqat ko wanda yayi shi ma mutakallimin ne to farko ce gurbo za ku fande mai mutane sai ba su da abu amfani ba su da mutunci a yanayi ne suka tsasa su suka tsinci kansa a ciki su ma wani lokacin akwai uzuri akwai uzuri ah, da ake wa malamai kuma an kace zaka bar duk malamin ya kura kuskure a littafinsa zaka bar masa kayan sa baki daya kaga sai dai ka sai dai ka kuma kana ka tafi da hadisi kawai amma ba amma ba zaka amma ba ba wani malami zaka zaka ce zaka samu dan wannan da sai shi ma dan ya ya samu zangabu ba to da akwai wannan To kuma ya uslubu sa uslubi ne idan malami na ce uslubin sa yana da yana da wani uslubi mai dan karfi haka sosai wanda yake in kana karantawa zai dalibi ne mai ido amma dai kazali yana da wasu kwace da yawa gaskiya Allah ya ji kansa da rahama ya rasu ɗari dari biyar da biyar abu hamid muhammad ibn muhammad al-ghazali Shi mutum ya yi.
Shi mutumin a garin da na nasa ba ina jin ga- mutumin tuna musu nan garin a ba afirka ne na mata sunan garin tashi shafi ne ba Akwai da ɗaya.
eh to malai ce wa qala hamad bin zaid yana babu misali ne akan shi wannan a Ja'far ibn Zubair ko Eh, Eh, wani wani makarici da shi da kuma Imam bin Hudayr shi kuma mai gaskiya amma mutane saboda wata ya wata ya ya iya surutun tsiya sai ya zama na sun sun sun sun karkatan masa wa qala Hammad ibn Zaid Hammad ibn Zaid yace adraktu nasa na riski mutane na, ma'ilina Hammad bin Zaid sai da su shekara ɗaya da tare da Malik ɗaya da saba'in da tara ɗari da saba'in da tara Malik ya riga shi rasuwa aka yana cikin karatu aka ga mishi wa ga Malik ya rasu yana kuka shi ma bai masa a shekarar zai rasu ba Hammad bin Zaid al-Basri su biyu ne akwai Hammad bin Salama akwai Hammad bin Zaid Hammad bin Salama ya riga shi rasuwa amma dai shi yana da dan a- a- abin nan Bukhari bai fitar masa da riwaya ba Hammad bin Salama ba fitar Hammad bin Zaid أدركت الناس مائلين على جعفر ابن الزبير نارس كمتاني سنك كتم جعفر ابن الزبير وعمران ابن حذير عمران ابن حذير إمام المزري شين إمام مسلك الوقت ما يأتي أحد ما أولك إذا جسد يوم إلي ثم مال الناس على عمران سيدك بايا متاني سنك كتم عمران دك بايا بايا سنغانا تواشي إن تكتم قتن يالي وبقي جعفر ما يأتيه أحد جعفر سيبه ما دك بايا ما أولك إذا جسد ولكن دمو كاجي ولي أبيا وانتاراتي a wancan ba ta rafi ce a wancan wancan ilimi ta ina ka gane bayan kai ɗalibi ne da kake koya har za ka gane kuɗi ba ila wancan ta rafin kawai ya iya shi kuma dama bokitin ya cika da ruwa yana yana kalaci ne sai da ka ji bam bam bam bam haka ba a cike kefal da ruwa amma da ka ji ƙararrakin da wancan surutun sai ya iya bai bai da komai wa Ja'far ibn Zubair al-Hanafi da zama da zai maka magana akan mutanen guda biyu ce wa Ja'far ibn Zubair al-Hanafi a Dimashqi nazilul basara wanda ya sauka basara shi nazil shine wanda ya sauka ya zauna ba wai dole a nan aka fa- aka haife shi a farko al'amari ba nan ne ke koyar shi na farko ba shine nazil ittafaqat kalimatul a'immatin nuqada ala tad'ifi jiddan malaman hadisi kakaf sun yi ittifaqi akan raunana shi raunana tashi raunanawa bi tsanani waramahu ba'dhum bil kadhib wasu ma sun jefe shi da ƙarya wa wad'il hadith wasu kace yana kirkiran hadisai ومع ذلك كان الزحام في اول الامر عليها ما جدا kaga a farkon al'amari da fifi wajen shi ake zuwa ana ana cewa za a je babban malami ya zo babban malam wani bi kasati ma yaru min ahadith al-maqduwa saboda yawan abin da yake yawan ruwaitowa na hadisi na ƙarya ahir amma na hadisan gaskiya ne wal akhbar al-wahiya da kuma wato labarai wanda suke ba su da wato makama wata shauku ahli basra fi sama'i hadith shamiyin da kuma yanayin yanda wato mutanen basra a lokacin suke kwaɗayin su ji hadisan mutanen sham su ko saboda galibi ba suka ba su da hadisan suna da kafa hadisan mutanen sham qala fi shu'ba shu'ba yace wa ba ala rasulillahi arba'a bi'ati hadithi kadhib yace ya kirkira mu manzala hadisai sun kai 400 wannan bawan Allah eh fa banan nasu anna tilka al-kathra sai mutane suka rika ganin cewa wannan yawan hadisi da yake da yake fada ina ma hiya min min sa'ati ilmihi yana daga cikin yalwan ilmin sa wattisa'i marwiyati da kuma fadan jakarsa na ruwayoyi da ke ruwaitowa fata kana mu alayhi suka yi ta akan sa qabla an yufdihahu Allah ka fa alsa la yafaka shi wa amma imam ibn hudayr amma shi imam ibn husayd ibn hudayr inna fa huwa salusi al-basri dan kasan basara ne ya rasu 149 bayan hijira ittafaqa an-nuqadu ala tawfiqihi malamai kakaf sun ittifaqi wajen cewa mutumin kirki ne haka ba- ba- ba- malamai sai sanin malami malami ke sanin malami jahili ba ya sanin malami jahili ba ya sanin malami malami shi ke sanin malami in ka ji wai ka zo wajen wani wanda ke yana da ido ɗalibin ilimi ne mai kwari ka an gaya maka wane ba kuma masa hasada ce ba ka ji ya ce maka a wane wani shi zaka je ka yi a wane ba da duk da awa ce gab da shi in dai ba ka san a kuma a kusa zuciya ba to wallahi nasiha ke maka kai da zaka gane ba za ka gane komai ba bal qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini shine yake dan basara ya fi kowa sanin malaman basara yace thiqa amintacce ne min awsat shaykhin bil basara ya daga ci wanda suka fi kowa aminci a basara a cikin malaman basara lakin laysa lahu khubwa sai dai bai samu rabo ba na na, na karbuwar mutane ba falan ne tafitin nasu ilai mutane ba su karkata zuwa gare shi ba mutane da yawa suna haramta ma kansu ilimi da yake kusa da su saboda kai wani bai shahara ba a wani talabijin ɗin kake fitowa ne wani ma ya za a koma kawai yanayin yanayin riganka da yanayin karin hulanka shi shine shine wato miyar ma'auni abun hawanka da da abin hawanka da mu- wani mota ake zuwa da shi ka ka kuma ce babban malami kuma kaga ko mota ban ganshi da shi ba a wannan ai kamar yunwa ake ji kawai kawai wani shi wani kai ina wale ma Mm. wata zahabu ala rajulin kazzab amma sai suka je suka dinga yin dafi wajen wani mutumi makareci wadda'in mai yi ma matsala kire wata da kusuka suka bar amintacce attabt tabbatacce wala'alla hadha huwa sababu karta hadith ibn hudayr malai ce wata kila wannan ya da cikin dalilin da yasa hadisan hadisansa suka karanci imran ibn hudayr shi kuma mun ne mai tawadu in baka zo ba shi da dama su suna neman ilimin dan Allah ne dan su yi aiki ko ka ko ka in baka zo ba shi kira Allah ya hudace su aka san baka sa asara wace wata kila wannan shi yasa aka samu karancin hadisin Imran bin Hudayr qala Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini yana cewa lahu nahwa 10 ahadith abin aka iya ruwaitowa daga wajen tabbas kwatan kwatan hadisai goma saboda Allah duk wannan duk girman malamin nan ku je wajen wani takadari mugu na shaidan ya ba ku hadisin fa 400 shi kuma ga ba- ga malami da yake a cike ke falla ilimi ko amfana da shi ba da abin da ya wuce hadisai goma kai Allah ya kyauta mana to yanzu mun gama za mu tashi akan sadaqa bin Abdullahi Salim shi kuma Allah ya tsare mu eh mutane sai an ba a hankali fa wallahi da yawa wanda kuke ji a social media nan wallahi wallahi ba ba ba ba ba- ba ba ma ba ba ma yi ma kowa hasanin abin da ubangiji ya bashi na karba ko amma wallahi ba su da karatu wani a lokacin da yake ji a lokacin zaka ji ka- jibulan farkon sa kasan bai kar- bai karatu ba laifi bane kana kana juwa kana tisawa a wurin wani malamin ka kuma kana zo kana karantar ba amma ka amma ka zama kanin da ka zama kanin da ba zama kuma ka zo eh, wato kana karanta abin da kai ka san ba haka yake ba wani ya je ya ɗauko jami'ar tirmidhi ya ɗauko mulhatul iraq ya ɗauko littafi ya ɗauko wannan ya ɗauko wannan ya karantarwa kuma wallahi ba ba ya jan ko kalmar da yake kuma ba ya zauce zai musu wasu daftin malamai magiya kuma malaman garin malaman ƙasar rashin kunya kaga ba za a yi albarka ba ba za a kuma irin wannan abin da zai bayu shine sai bayan da wasu shekara ashirin in Allah ya rufa shi da da neman ilimin sai ya koma yana ta sanya waɗannan kasuka da ya a baya da ashe sha biyu
ko da yawa to ya zai sha ya zai baya a da amman kaɗa ya abu ne magana zaren bozu ai tare mai muta'allim ko Eh, inda ne inda ne alama wa qila takhidh al-layla jamalan ko Eh, az-zarruji yake cewa wa qila an ce ittakhidh al-layla jamalan ka ka dau- ka- ka- ka riki dare a matsayin kaman abin hawa kamar raƙumi zaka hau tudriku bihi amalan wanda za- wannan raƙumin zai isar da kai zuwa ga abin da kake so ka samu na fatan ka samu ilimi ai amalu eh, wato eh, tahsil al-ilm qala al-musannif rahimahullah ta'ala ce mawla bil tafiya ce wato yana nufin yana nufin kansa shi mu musannif wato yana nufin kansa wa qad ittafaqa li nazmu nazmu fi hadha al-ma'na yace an yi arashi an dace ina da wani wato wasu baitutuka da na tsara a wannan ma'ana din cewa mutum ya samu ya samu dare ya dinga raba dare ya mai da shi ya zama nan ne abin hawa da zai hau motar da zai hau za ta kai shi zuwa ga tashin ilimi ce man sha an yahtawi amalahu jumalan falyattaqib laylahu fi darkihi jamalan aqli ta'amaka kai tahda bihi sahara a wasu nusa za ka san ce tamara sahara shi kamar ya fi daidai na ku ya ce me ce yawa in shi ta ya sahibi an tablugal kamala yace man sha duk wanda yake so an yahtawi amalahu ya je wato ya kame abin da yake buri fatan da yake so ya samu na ilimi jamala ya zama ya sa- ya ka- ya kame su ya daure su baki ɗayan su shine jumala Eh, jumala shine jami'a an fahimta ai man man sha an yahtawiya jami'a amalihi to shine sai ce falattahi falattahi lailahu to ya rike daransa fi darakiha a lailatin ko laili lailahu lailahu to yace fi darakihi ko fi darakiha eh to da take kamar ya mai da laila ta zama mace mace kenan shi kuma laili ya kawo falata shi lailahu ya mai shi da daransa fi darake ha a lokacin da dare yake ya kai ganiyarsa ya zama jamalan ya zama abin hawansa ya zuwa ga ya samu ya samar da fatansa da yake sai samu da ilimi aqli ta'amaka ka karanta cin abincin ka cika cin kafal da abinci kai ta haba bai sahara saboda ka rarauta ka raba idonka bacci in shi ita idan kana so ya sahibi ya kai abokina an tablugal kamala ka kai ka tambaza a cikin ilimi waƙila an ce man ashara nafsahu bil layli duk wanda ya raba idansa bacci da daddare faqad farraha qalbahu bin nahari zai sanya idan zai sanya zuciyarsa farin ciki da, da rana wala budda lil talib ilmi kuma wajibi ga talibin ilimi min al muwadabati ya dinga taƙarƙarewa ala darsi akan darasin da yake yi wata karar ya dinga yin muraja'a fi awwalil layli a farkon dare wa akhirihi da ƙarshen dare fa inna ma bainal isha'aini tsakanin magariba da isha wa waqti sahari da kuma lokacin da wato lokacin sahur din nan lokacin da alfiji yake gaba da fitowa waqtun mubarakun lokaci ne mai albarka qila fil ma'ana an yi wani waƙi akan wannan ma'ana din shi'irun an yi waƙi cewa ya talibal ilmi bashir al wara'a wa jannibin nawwa watruki shaba'a a wani a wata nuska wa janibin nauma na ku me ce to sai kuna rika rubutawa fa saboda ku je ana kuna kantarwa amfani wannan shi ne da ka zo ka kantar dawima ala ad-dars la tufariquhu fal ilmu bid dars qama wa irtafa'a ya talib al ilmi ya kai dalibin ilmi bashir al war'a karin gumi dan tseni wa jannibin nauma kuma ka nisanci bacci wata riki shiba kuma ka bar yawan koshi dawo mai ala darasi kai ta karkare akan darasin ka la tu fari kar ka bashi bal ilmu ilimi yana samu bid darsi qama da yawai ta bibiyan sa ne yake mikewa wartafa kuma da shi ne yake ake dafaka ilimi ke dafaka kake samu ilimin ya shi yawa to mu je fa yaktanim ayyamal hadathati kuma ya kamata mai ilimi ya ribaci zamanin wato yarantansa wa unfuwanu shababi da farko farkon samatakansa shine unfuwan kama kila kamar da ake cewa bi qadaril kaddi tu'ta ma tarumu faman rama almuna laylan yaqumu wa ayyam alhadathati faqtanimha ala innal hadathati la tadumu bi qadaril kaddi gwargwadon kokarin ka da kake yi tu'ta ma tarumu abinda kake nema zaka samu faman rama almuna lailan duk wanda yake ya nemi ya cika borinsa da daddare ya kuma tashi zai yi aiki ya tashi da dare ya karatu wa ayyamal hadathati shi kuma shekaru na samartaka fakta ne ma ka ribace ta ala ka saurara innal hadathata lallai samartaka na ta dubu ba ta dimanta da haka yanzu ne kake da lokaci to Allah ya dimanta mana da lokacin mu ya sa lokacin mu samu ya albarka lokacin da ya riga ya in masa da awa ɗaya da rabi to da ka yi haƙuri mu ko da ka ta'awala muna da wasu abubuwa sosai insha Allah ta'ala to abin da muka da Allah ba mu lada wala ku sai Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai bar sai makaranta naka